العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى الدين أما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى ومن الجزاء أن يطلب الدعاء قال تعالى عمن أثنى عليهم إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا والدعاء جزاء كما في الحديث من أسدى إليكم معروفا فكافئوه فإن لم تجدوا ما تكافئونه به فادعوا له حتى تعلموا أن قد كافأتموه وكانت عائشة إذا أرسل إذا أرسل إذا أرسلت إلى قوم بصدقة تقول للرسول صلى الله عليه وسلم اسمع ما يدعو اسمع ما يدعون به لنا حتى ندعو لهم بمثل ما دعوا لنا ويبقى أجرنا على الله وقال بعض السلف إذا قال لك السائل بارك الله فيك فقل وفيك بارك الله فمن عمل خيرا مع المخلوقين سواء كان المخلوق نبيا أو رجلا صالحا أو ملكا من الملوك أو غنيا من الأغنياء فهذا العامل للخير للخير معمور بأن يفعل ذلك خالصا لله يبتغي به وجه الله لا يطلب به من المخلوق جزاء ولا دعاء ولا غيره لا من نبي ولا رجل صالح ولا ملك من الملائكة فإن الله أمر أمر العباد كلهم أن يعبدوه مخلصين له الدين وهذا هو دين الإسلام الذي بعث الله به الأولين والآخرين من الرسل فلا يقبل من أحد دينا غيره قال تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين وكان نوح وإبراهيم وموسى والمسيح وسائر أتباع الأنبياء عليهم السلام على الإسلام قال نوح وأمرت أن أكون من المسلمين وقال عن إبراهيم ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين وقالت السحرة ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين وقال يوسف توفني مسلما وألحقني بالصالحين وقال تعالى إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا وقال عن الحواريين وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون ودين الإسلام مبني على أصلين أن نعبد الله وحده لا وحده لا شريك له وأن نعبده بما شرعه من الدين وهو ما أمر وهو ما أمرت به الرسل أمر أمر إيجاب أو أمر استهباب فيعبد من كل زمان بما أمر به في ذلك الزمان فلما كانت شريعة التوراة محكمة كان العاملون بها مسلمين وكذلك شريعة الإنجيل
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار ايها المسلمين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته a wannan yammaci na ranar litinin 16 ga watan rajab hijira ta ma'aiki sallallahu alaihi wasallama 1428 wanda kuma shi da ya daidai da 30 ga watan bakwai shekara ta miladiya dubu biyu da bakwai a darasinmu na nawa na ashirin da ɗaya a cikin wannan littafi mai suna ƙa'idatul jalila fi tawassul wal wasila wallafar shekul islam ahmad ibn abdul halim ibn abdul salam ibn taymiya al-harrani al-dimashqi wanda ya rasu hijira tana da ɗari bakwai da ashirin da takwas mana yana cewa wa min al-jaza'i an yatluba du'a قال تعالى عمن أثنى عليهم إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا والدعاء جزاء ما لنا من مجنى أكن شوى باين الله musamman manya-manyan sahabbai galibinsu ba a san su da su tambayi wani abu ba a gurin wani mahaluki ba Allah in banda tambaya ta addini tambaya ta ilimi to da wuya ka samu wani babba daga cikin sahabbai ya tambayi wani abu daga gurin wani in ba daga gurin Allah ba yace shi yasa da wuya ka samu sayyidina abubakar ko sayyidina umar sun roƙi annabi sallallahu alaihi wasallama wani abu hatta addu'a sukan yi roƙo ne ga dukkan al'ummar musulmi amma ba ga kawo kansu su kaɗai ba yace sayyidina abubakar wanda shi ne mutum na farko a cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama wajen martaba da daraja Allah maɗaukakin sarki ya yabe shi da cewa yana ciyar da dukiyarsa ba wani wanda yake da wata ni'ima a wajensa tujza wacce ake saka masa da ita ko ake sakan kawa a kanta in lam tuza wajhi rabbih al'ala yana yi ne kawai dan neman yana yi ne kawai dan neman yardar ubangijinsa wala sauka yarda kuma lalle da sannu zai samu yardar ubangijin nasa sai ka sayar da abubakar yana ciyar da dukiyarsa ba komai yake bukata ba sai yarda ta ubangijinsa annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama kamar yadda aka sani a tarihi bai ɗauki sayar da abubakar a matsayin wanda ya rike shi ba ko ya ciyar da shi saboda baya da shi sabanin abin da ya kasance dangane da sayar da ali sayar da ali annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama ya rike shi ya sanya shi cikin iyalansa musamman lokacin da fari ya auka wa maka a kakan abin nan bassan annabi sallallahu alaihi wasallam abu talib yana buƙatar wanda za su taimaka masa a wannan lokaci annabi sallallahu alaihi wasallama da shi da al-abbas wato dan uwa abu talib bassan annabi sallallahu alaihi wasallama suka ɗauki wasu daga cikin ƴaƴan abu talib manzo sallallahu alaihi wasallama ya ɗauki aliyu ya sanya shi cikin iyalansa yana ciyar da shi al'abbasu shi kuma ya ɗauki aqilu ya sanya cikin iyalansa ya ɗauki ja'far ya sanya cikin iyalansa yana ciyar da shi to kaga ashe kenan waccan aya ba tana magana bane akan sayyidina ali kamar yadda wasu suke faɗa sayyidina ali akwai wata ni'ima ta duniya da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi masa sabanin sayyidina abubakar sannan sayyidina ali shi ba ya da wata dukiyar da zai bayar ya ciyar a wannan lokaci sai dai a ciyar da shi sabanin sayyidina abubakar shine ya ciyar da dukiyarsa a wannan lokaci shine ya yanta bayan da su ake gallaza musu uquba suke ganin wahalhalu a hannun kafirai shine ya saye su ya yanta su suka zama yaya duk sai da abubakar shi ya yi wannan da dukiyarsa gashi kuma allah maɗaukakin sarki a cikin waɗannan ayoyin wanda yake kwarzantawa ya sifanta shi da cewa allazi yu'ti malahu ya tazakka kuma wannan sura bilittifaq malamai dukkaninsu sun haɗu babu saɓani tsakankaninsu kan cewa wannan sura ta sauka ne a maka a rayuwar annabi sallallahu alaihi wasallam ta maka ba a madina ba balle a ce ai lokacin sayin na ali yayi kuɗi a wannan ayoyin sun sauka ne lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam yana makka bai yi hijira ba kaga kenan waɗannan ayoyi sun fi tafiya daidai da irin sifofin sayin na abubakar da aka san shi da su lokacin rayuwarsa ta makka to shine ibnu taymiya ya kawo mana hadisan annabi sallallahu alaihi wasallama da suke nuna yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna cewa babu wani cikin sahabbansa wanda yake da ta cewa a kansa in ba sayyidina abubakar ba shi ne amannun nasi ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam shi ne yake da ta faɗa shi ne yake da ta cewa domin shi ya ciyar da dukiyarsa ga annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama ga wannan da'awa shi ne ma yake cewa min aljaza'i yana daga cikin sakamako idan ka bayar ka ce ama addu'a to kamar an sakan ka maka ne hatta irin wannan sai da abubakar baya nema wa ma lahu abin nan wa ma li ahadin innahu min ni'matin tujza babu wani wanda yake da wata ni'ima da wani abu sai da abubakar yake da akwai wata ni'ima da wani yayi masa tujza da ake sakankawa a kanta babu babu ita don haka sai da abubakar duk abin da zai bayar ba ma ya bayarwa ya ce gashi ku yi min addu'a baya wannan domin ka ce a yi maka addu'a kamar an sakan ka maka ne akan abin da ka bayar ƙala ta'ala amman asna alaihim ga abin da Allah yake faɗa game da mutanen da ya yabawa Allah ya yaba musu ya ce inna ma nut'imukum liwajhi Allahi la nuridu minkum jaza'an wala shukura muna ciyar da ku ne dan Allah kawai ba ma buƙatar wani sakamako a wajen ku ba ma buƙatar godiya ko na gode ba ma buƙata ku ce mana wadda'u jaza'u addu'a kuwa abin da sakamako ne domin Allah ya zo a cikin hadisi ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yana cewa man asda ilaikum ma'rufan fakafi'uhu wanda duk ya muku alkhairi to ku yi masa tukuici fa in lam tajidu ma tukafi'unahu bihi fad'u lahu hatta ta'lamu annahu qad kafatuhu idan ba ku da abin da za ku bashi tukuici to ku yi ta yi masa addu'a har ku ji a ranku cewa yanzu kun yi masa tukuicin da ya kamata ku yi masa kaga ashe addu'a kamar jaza'un ce kamar sakamako ne kake bayarwa na ga wanda ya maka alkhairi wa kanat aishatu رضي الله تعالى عنها إذا أرسلت إلى قوم بصدقة سيدتنا عائشة تاكسا يا إن تكي يا إن ذات أيكا موسمتا لين صدقة تقول للرسول تكن شي ولن أيكم اسمع ما يدعون به كثوراري إلن أبن ذا سروق آمن الله دشي ما يدعون به لنا كثوراري أبن ذا سيمن الدعاء دشي hatta na du'uwa lahum bi misli ma da'aulana in sun yi mana mu ma mu yi musu irin wannan addu'a wa yabqa ajruna ala Allah ya zama ladan mu ya wanzu ya zama ladan mu tatacce ba tare da sun zaftari wani abu daga cikin ladan mu ba idan sun yi mana addu'a Allah ya saka musu Allah ya ba su gidan aljanna Allah ya yafe wa iyayensu a gaya mana sun faɗa haka mu ma mu faɗa musu haka ce Allah ya saka muku Allah ya gafarta ma iyayenku sai ya zalla dan mu yana dan ba tare da wani abu ya taba shi ba wa qala ba'd salafi wani daga cikin magabata na kwarai ya kasance idza qala lahu as-sa'ilu idan ya bawa mai roƙo mai bara ya bashi wani abu na taimako mai roƙon nan mai baran nan ya ce da shi barakallahu fika Allah ya maka albarka ɗan nan ya ce idan mai bara ya ba ka bashi ya ce maka wannan ya ce faƙul kai ma sai ka ce wa fika barakallahu wato ka mayar masa kwatankwacin abin da ya baka don kada ya zan ya rage maka wani abu na lada ka samu ladan ka cikakke ya yi maka addu'a kai ma sai ka yi masa kwatankwacin abin da ya maka فمن عمل خيرا مع المخلوقين ابن تيمية يتي وان يا الخير تالد مخلوق مخلوقين أبا بن هلتا سواء كان المخلوق نبيا أو رجلا صالحا سواء وان يا الخير النبي نه ko mutum ne na kwarai au malikan min al-muluki ko wani sarki ne daga cikin sarakuna au ganiyan min al-aghniya ko wani mawadaci ne daga cikin masu wadata فهذا العامل للخير مأمور بأن يفعل ذلك خالصا لله to wannan da ya aikin alkhairi abinda shari'a take umarta sa da shi shine yayi wannan aiki na alkhairi dan Allah kadai yabtagi bihi wajha Allah yarda Allah kawai yake nema cikin wannan aikin la yaqlubu bihi min al-makhluqi jaza'an ba yana yin wannan alkhairi bane dan a sakan ka masa wala du'a'an ko a yi masa addu'a wala ghairahu ko kuma wani addu'a ya bayar ne kawai yana jiran ranar gobe kiyama Allah ya bashi ladansa ba ya bayar ba ne don ka sakanka masa da wani tukwici yana so ka ce Allah ya karba Allah ya sa ka gidan alja'a a duk ba don wannan yayi ba shi yarda Allah yake nema kawai in ya samu yarda Allah wanda ya ishe shi la min nabiyyin wala rajulin salihin ba a buƙatarsa da ya nemi wani sakamako ko wata addu'a ko wani waɗannan a gurin wani annabi ko wani mutum na ƙwarai wala malakin minal mala'ika ko wani mala'ika daga cikin mala'iku fa inna Allah amara al'ibada kullahum an ya'buduhu mukhlisina lahu din dukkanin bayi Allah ya umarce su da su bauta wa Allah suna masu tsantsanta wannan bautar gare shi su yi ta tsantsa ga Ubangiji ba tare da sofanan bukatuwa zuwa ga wani mahaluki ba ibn tabiya ce wa haza huwa dinul islam to wannan kuma shi da addinin gaba daya ka yi abu dan Allah tsantsa ba tare da kana da wani wata bukata taka ba ta duniya buƙatar ka kawai ka samu yarda Allah buƙatar ka kawai ka samu tsira ka samu kubuta a gurin Allah wannan shine tsantsan addini din wanda Allah madaukakin sarki ba'atha Allahu bihi al-awwalina wal akhirina wanda da shi shi Allah ya aiko ya aika zuwa ga mutanen farko shi ya aiko zuwa ga mutanen ƙarshe biran rusuli daga cikin manzanni shi ya aiko da manzanni da shi daga cikin manzanni na farko da wanda suka zo daga baya fala yaqbalu min ahadin dinan ghayrahu Allah baya baya karbar wani addini in ba addinin musulunci ba qala ta'ala Allah yana cewa wa man yabtaghi ghayra al-islam dinan dukkan wani wanda zai nemi wani addini ba musulunci ba falan yuqbala minhu ba za a karbi wannan addinin daga wajensa ba wa huwa fil akhirati min al-khasirin shi a lahira yana daga cikin taɓaɓɓu hasararru wa kana nuhun wa ibrahimu wa musa wal masihu wa sa'iru asba'il anbiya'i alaihi musallam alal islam annabi nuhu da annabi ibrahim da annabi musa da annabi isa almasihu da sauran mabiyan annabawa gaba ɗaya dukkaninsu sun rayu ne sun kasance akan musulunci ba a kan wani addini ba sunansu musulmi addininsu musulunci wannan matsala ce wanda ake da ƙauli biyu a cikinta shin ana kiran dukkan al'ummomin da suka gabata da suna musulmi kira al'ummar annabi ibrahim da musulmi al'ummar annabi musa annabi isa duk ana kiransu musulmi ko kuwa a'a wannan al'umma ita kadai ce Allah maɗaukakin sarki ya keɓance ta ya fifita ta da wannan suna na musulunci wasu malaman suka ce kowace al'umma da Allah ya aiko mata annabi ya wannan annabi ya kirawo ta ne zuwa ga musulunci kuma sunan wannan al'ummar musulma musulmar al'umma wasu kuma suka ce a'a ai wannan al'ummar ita ce kadai Allah ya keɓance da wannan suna na musulmi in banda annabawa su kadai ne su ma suka samu wannan suna amma duk sauran mabiya annabawa suna da sunansu yahuda sunansu yahuda da sara sunansu da sara amma ba za a kirawo su da sunan musulmi ba a wancan lokaci to wasu suka rinjayar da wannan kauli na farko wasu suka rinjayar da kauli na biyu musamman suyuti ma har littafi yayi ka cokam ko risala yayi ka cokam dan ya kafa hujja akan cewa ismul islam min khasa'is hadhihi al-umma wato suna na musulunci yana daga cikin abin da wannan al'umma take banta da shi huwa sabbakumul muslimina min qabl cewa annabi ibrahim shine ya kirawo mu musulmi to gabanin haka kenan ba a kiran al'ummar da ta gabata musulmar al'umma ya ce kuma duk inda ayoyin da suka zo suka suranta kamar akwai wasu al- musulmi ba da ba ba ba wannan al'ummar ba to ana nufin annabawa ne ko su waɗannan annabawa da wasu daga cikin mabiyansu wanda daga baya Allah ya ba su annabci risala yayi yana yi ma wani raddi ya ce wani ya masa inkari akan wannan kauli ya ce to wannan mai masa inkari din jahili ne bai san abin da yake ba to inda ya san abin da yake ba zai masa inkari ba dan me zai masa inkarin maganar da daman akwai ta malamai biyu sun yi malam an samu sabani tsakanin malamai shi bai ma san me malamai suka faɗa ba akan wannan maganar saboda ka wannan ya nuna jahilcinsa ya nuna shi muƙallidi ne muƙallidi ba da ta cewa idan aka zo batun kawo hujjoji kafa hujjoji kafa dalilai muƙallidi ba da ta cewa muƙallidi abin da ya kamata kawai ya shiru in ya ji an faɗi magana ya maimaita abin da aka faɗa amma kada ya ce zai tsaya a yi ja'in ja da shi ya dai yi maganganu masu zafi su kwarai da gaske ya yi ta ƙoƙarin kuma kawo ayoyin da wancan ya yi hujja da su ya rushe maganar cewa akwai wani wanda yake wata al'umma da aka bata wannan suna na musulmi in ba wannan al'ummar ba kamar yadda Allah ya keɓance wannan al'umma da yin da alwala saɓanin sauran al'ummomi su annabawansu kawai aka keɓe da yin alwala wannan a yadda shi ya naƙalto a yadda ya rubuta da ba wani dalili ya kawo na alƙur'ani ko hadisi ingantacce ba ya yi ta kawo wasu maganganu daga wasu daga ka'abul ahbar wahab ibn munabbih da sauran waɗanda do akwai ta cewa akan to za mu ga ana ibn taymiya kamar yadda mun taɓa tattauna wannan mas'alar ga waɗanda suke bin karatun mu bi na fahimta suna rike abin da muke faɗa a lokacin da muka yi darasin al'ubudiyya wannan mas'alar ta zo mun kuma yi magana a kanta a nan ibn taymiya yana tare da masu cewa dukkanin annaba da Allah ya aiko ya aiko su da musulunci don haka dukkan al'ummomin da suka yi imani da waɗannan annabawa suna kan musulunci ne abin da yake cewa kenan to shine ya kawo cewa wa kana nuhu wa ibrahim wa musa wa isa wa sa'iru asba'il anbiya'i alaihim assalam ala al-islam kaga shi yana dauke yana tafiya akan ra'ayi na farko da yake cewa wannan suna suna ne na dukkanin annabawa da waɗanda suka yi musu biyayya waɗanda suka yi imani da su ba wai wannan al'umma ce kawai aka keɓance da sunan musulmi ba qala nuhu ga abin da nuhu yake cewa wa umirtu an akuna min almuslimina annabi nuhu yace an umarce mu in an umarce ni in kasance daga cikin musulmi daga cikin musulmi ma'ana waɗanda suka miƙa wuya ga Allah suka yi imani da Allah yudi ya ce minal musulmi da anan abin da ake nufi irin ire-irensa annabawa Allah ya umarci shi ma ya zama akan tafarkin ire-irensa annabawa wa qala an ibrahim annabi ibrahim Allah ya faɗa game da shi yace wa man yarghabu an millati an millati ibrahim illa man safiha nafsa ba wani wanda yake fatan yake kwadayin kaucewa hanyar annabi ibrahim sai wanda ya wawatar da kansa ya zama wawan ƙarfi da yaji wala qadis safainahu fid dunya haqiqa mun zabi annabi ibrahim a nan duniya wa innahu fil akhirati lamina salihin kuma lalle shi da gobe kiyama yana daga cikin mutane na kwarai iz qala lahu rabbuhu aslim yayin da ubangijinsa yace ka musulunta ka karbi musulunci ko ka shiga musulunci ko ka bi kauya qala aslamtu lillahi rabbil alamin yace na bi kauya ga Allah ubangiji ubangijin halittu gaba daya ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب النبي إبراهيم يوسيتي لولا مسلمين جاءنسا هكذا النبي يعقوب شيما يوسيتي لولا مسلمين جاءنسا سكتي يا بني إن الله اصطفى لكم الدين النبي إبراهيم ده النبي يعقوب kowa daga cikinsu ya ce wa ‘ya'yansa ya ku ‘ya'yana Allah ya zaɓa muku wannan addinin fala ta mutunna illa wa antum muslimuna kada ku kuskura ku bar duniya face kuna kan musulunci kuna musulmi suyudi ya ce a nan ana nufin annabawa daga cikinsu wa ƙala musa musa ya ce ya ƙaumi in kuntum amantum billahi فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين annabi Musa ya ce ya ku mutane na kaga ƙauminsa gaba ɗaya ya kira ko ya ce ya ku mutane na in kuntum amantum billahi har idan kun kasance kun yi imani da Allah fa alaihi tawakkalu to ku dogara gare shi shi kadai in kuntum musulmi da in har kun kasance musulmi suyuɗi ya ce yana nufin annabawan cikinsu wa qalatis saharatu to kuma ga sahara وقالت السحرة ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين تنفع ثم سحرة أن باسك زمن قبايا وقال يوسف توفني مسلما وألحقني بالصالحين وتما متى فاسك سياء بنجزمه أفرغ علينا صبرا كسنيا من ككنسا من حقولي da juriya da jajircewa wata waffana musulmi da ka karɓi rayukan mu muna musulmi wa qala yusuf annabi yusuf shi ma yake cewa tawaffani musliman Allah ka karɓi raina ina musulmi wa alhiqni bis salihin kuma ka riskar da ni ga mutanen da suke da ƙwarai wa qala ta'ala kuma haka Allah yake cewa inna anzalna tawrata fiha hudan wa nurun mun saukar da at-taura wacce take kunshe da shari'a take kunshe da haske yahkumu bihan nabiyuna allazina aslamu annabawa waɗanda suka musulunta suke hukunci da ita lillazina hadu ga waɗanda suka ce sun tuba wa qala anil hawariyina Allah ya faɗa game da hawariyawa wa id awhaytu ila al hawariyina an aminu bi wa bi rasuli qalu amanna washhad bi annana muslimuna hawariyawa suka ce mun yi imani an aminu bi annabi Isa ya ce wa hawariyawa ku yi imani da ni wa bi rasuli Allah Allah madaukakin sarki ya gaya wa hawariyawa cewa su yi imani da shi wa bi rasuli da manzansa shine annabi Isa qalu sai suka ce amanna mun yi imani washhad bi anna muslim kai shaida cewa mu musulmi ne dan ba yace hawariyawa ana nufin annabawa to ku za ku hukunci duk waɗannan ayoyin gaba ɗaya idan wani gurin annabi ne wani gurin kuma jama'a gaba ɗaya ya kirawo saura ka ibnu taymiya ma baya hikayar wani kauli in ba wannan ba duk littattafansa in ka zo za ga wanda yake hikaya baya hikayar wani kauli wa dinul islam mabniun ala aslaini kuma shi addinin musulunci an gina shi ne akan shikashikai guda biyu manya manyan shikashikai wadanda su ne jigonsa an na'budallaha wahdahu la sharika lahu jego na farko mu bauta wa Allah shi kadai kada mu gama shi da wani cikin bauta wa anna abu da hubi ba shara'ahu min addini jego na biyu kuma mu bauta shi da abin da ya shar'anta na addini na farko ya zan shi kadai za mu yi wa bautar na biyu kuma ya zama shi ne zai ba mu tsarin yadda za mu yi bauta din wannan jigo waɗannan jiguna guda biyu akan su ne aka gina addinin musulunci wa huwa ma amarat bihi rusul shi ne abinda manzanni suka yi umarni da shi amra ijabin umarni na wajabci au amra istihbabin ko umarni na mustahabbi umarnin da bai kai wajabci ba fa yu'badu fi kulli zamanin bima amara bihi fi zalika zaman ana bauta wa Allah a kowane zamani da abin da ya yi umarni a bauta masa da shi a wannan zamanin wato shari'a takan sha bambam jigo na farko baya canzawa shi ne bauta wa Allah shi kadai ba tare da yi masa tarayya ba dukkanin annabawa sun yi tarayya gaba ɗaya akan wannan jigo jigo na biyu shi ne a bauta wa Allah da abin da ya shar'anta akan iya samun bambanci tsakanin shari'ar annabi Musa da shari'ar annabi Isa da shari'ar annabi Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa sallama wasu abubuwan an shar'anta su a wannan shari'ar an shafe su a wata shari'a din a nan ana iya samun bambanci kowace al'umma Allah ya umarci ta ta bauta wa Allah da abin da ya shar'anta mata a wannan zamanin nata falamma kana shari'atu tauratu muhkama kana al'amiluna biha muslimi yayin da shari'ar at-taura ta zama shari'a ce da take aiki to wanda suka yi aiki da ita a zamanin wannan ta musulmi ne shi yasa Allah madaukakin sarki yace yahkumu bi annabiyun allazina aslamu annaba wanda suka zo cikin annabawan banu isra'ila waɗanda Allah bai ba su littafi ba suna yin hukunci ne da attaura ba kowane annabi bane Allah yake bashi littafi sabo wani annabin Allah yana aiko shi ya kuma umarce shi ya yi aiki da littafin annabin da ya gabace shi ba tare da an bashi sabuwar shari'a ba musamman annabawan banu isra'ila da dama sun yi hukunci ne da taura kamar annabi dawud annabi suleiman dukkaninsu ba a ba su wasu littattafai masu zaman kansu ba na hukunce hukunci duk da an ba wa annabi dawud zabura amma kamar yadda muka ɗan zabura ba ta kunshi hukunce hukunce ba abinda zabura ta kunsa addu'o'i ne da zikirai da tasbihi da sauransu sauraka suna hukunci ne da da littafin at-taura shine ma'anar yahkumu bi hannabiyuna allazina aslamu to wannan annabawa suka zo suka samu at-taura kuma at-taura Allah bai shafe ta da wani littafi ba suka dauke ta suka yi aiki da ita to sun zan musulmi saboda sun yi aiki da abin da Allah ya shar'anta a zamaninsu وكذلك شريعة الإنجيل هكذا شريعة الإنجيل دو wanda suka zo suka same ta a lokacin ta ba a goge ta ba suka yi aiki da ita to musulmi ne a za a kirawo su da wannan suna don haka sunan musulunci bai takaita ga wannan al'umma ba dukkanin al'ummomin da suka gabata waɗanda suka yi imani da annabawa da manzannin da Allah ya aiko musu to musulmi sunan su
وكذلك في أول الإسلام لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي إلى بيت المقدس كانت صلاته إليه من الإسلام ولما أمر بالتوجه إلى الكعبة كانت الصلاة إليها من الإسلام والعدول عنها إلى الصخرة خروجا عن عن دين الإسلام فكل من لم يعبد الله بعد مبعث محمد صلى الله عليه وسلم بما شرعه الله من واجب ومستحب فليس بمسلم ولا بد في جميع الواجبات والمستحبات أن تكون خالصة لله رب العالمين كما قال تعالى وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينات وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمه وقال تعالى تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص فكل ما يفعله المسلم من القرب الواجبة من القرب الواجبة والمستحبة كالإيمان بالله ورسوله والعبادات البدنية والمالية ومحبة الله ورسوله والإحسان إلى عباد الله بالنفع والمال هو مأمور بأن يفعله خالصا لله رب العالمين لا يطلب من مخلوق عليه جزاء لا دعاء ولا غير دعاء فهذا مما لا يسوغ أن يطلب عليه جزاء لا دعاء ولا غيره وأما سؤال المخلوق غير هذا فلا يجب بل ولا يستحب إلا, إلا في بعض المواضع ويكون المسؤول مأمورا بالإعطاء قبل السؤال وإذا كان المؤمنون ليسوا مأمورين بسؤال المخلوقين فالرسول أولى بذلك صلى الله عليه وسلم فإنه أجل قدرا وأغنى بالله عن غيره فإن سؤال المخلوقين فيه ثلاث مفاسد مفسدة الافتقار إلى غير الله وهي من نوع الشرك ومفسدة إيذان المسؤول وهي من نوع ظلم الخلق وفيه ذل لغير الله وهو ظلم للنفس فهو مشتمل على أنواع الظلم الثلاثة وقد نزه الله رسوله عن ذلك كله وحيث أمر الأمة بالدعاء له فذا فذاك من باب أمرهم بما ينتفعون به كما يأمرهم بسائر الواجبات والمستحبات وإن كان هو ينتفع بدعائهم له فهو أيضا ينتفع بما يأمرهم به من العبادات والأعمال الصالحة فإنه ثبت عنه في الصحيح أنه قال من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من اتبعه من غير أن ينقص من أجورهم شيء ومحمد صلى الله عليه وسلم هو الداعي إلى ما تفعله أمته من الخيرات فما يفعلونه له فيه من الأجر مثل أجورهم من غير أن ينقص من أجورهم شيء ولهذا لم تجر عادة السلف بأن يهدوا إليه ثواب الأعمال لأن له مثل ثواب أعمالهم بدون بدون الإهداء من غير أن ينقص من ثوابهم شيء وليس كذلك الأبوان فإنه ليس كل ما يفعله الولد يكون للوالد مثل أجره وإنما ينتفع الوالد بدعاء الولد ونحوه مما يعود نفعه إلى الأب كما قال في الحديث الصحيح إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية وعلم ينتفع به وولد صالح يدعو له فالنبي صلى الله عليه وسلم فيما يطلبه من أمته من الدعاء طلبه طلب أمر وترغيب وليس بطلب سؤال فمن ذلك أمره لنا أمره لنا بالصلاة والسلام عليه فهذا قد أمر الله به في القرآن بقوله صلوا عليه وسلموا تسليما
ابن تيمية يكفي وكذلك في أول الإسلام هكذا أفركم مسلمين لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي إلى بيت المقدس yayin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana yin sallarsa zuwa baitul maqdis ma'ana yana fuskantar baitul maqdis yayin da zai yi sallah kanat salatuhu ilayhi min al-islam to ya fuskanci baitul maqdis yayi sallah zuwa gare shi a wancan a wannan lokaci yana daga cikin musulunci ولما أمر بالتوجه إلى الكعبة كانت الصلاة إليها من الإسلام يعني إذا أكتشتو يفاس دوبا بيت المقدس ya dawo ya dubi ka'aba ya yi sallah ya bai da ka'aba alƙiblarsa maimakon baitul maqdis to wannan ma musulunci ne abinda aka umarce ka kayi a lokacin da kayi shi a lokacin umartar taka musulunci kayi in aka canza maka wannan zuwa wani shi ma wannan da kayi musulunci kai ولما أمر بالتوجه إلى الكعبة كانت الصلاة إليها من الإسلام والعدول عنها ila sakhrati khurujan an dinil islam da kuma bayan an ce a fuskanci al-qibla a yi sallah a fuskanci ka'aba a yi sallah wani ya ce a'a shi yana ganin ya kamata a juya a koma al-qibla ta farko a kalli sakhratu baitul maqdis a kalli baitul maqdis a yi sallah zuwa can to da zai yi haka da ya zama ya fita daga musulunci to wanda zai ce a canza al-qibla ta koma inda take da da can kafin a kawo fuskantar ka'aba yin hakan shine musulunci bayan an dawo an ce a fuskanci ka'aba in ka koma ta farko to ka bar musulunci kuma an gane ko fa kullu man lam ya'budu Allah ba'da mab'ath Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam bima shara'ahu Allah min wajibin wa mustahabbin falaysa bi muslim duk wanda zai bauta wa Allah duk wanda bai bauta wa Allah ba bayan Allah ya aiko annabi sallallahu alaihi wasallama sai bai bauta wa Allah da abin da Allah ya aiko manzo sallallahu alaihi wasallama da shi ba bai bauta wa Allah da abin da manzo ya shar'anta ba na wajibi ko mustahabbi to wanda ba musulmi bane wannan duk ibnu tabi'a yana wannan bayani dan kada a dauka har yanzu waɗanda suke kan yahudanci ko suke kan nasaranci musulmi ne tunda an turo manzo sallallahu alaihi wasallam to yanzu abinda manzo sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi shine musulunci in suka koma kan wancan tsohon shari'a ba kan musulunci suke ba hatta a cikin musulunci din abinda aka ce an shafe shi an daina aiki da shi mutum in ya koma kansa ya bar wanda aka zo da shi daga baya to ba musulunci yake yi ba shi ne abin da yake dan kada wani ya fahimci tunda an ce waɗancan al'ummomi ba musulmi ne ya ce to ashe kiristoci ba musulmi ne yahudawa ba musulmi ne saboda suna kan addinin musulunci a'a ai Allah ya umarci kowace al'umma ta bauta masa shi kadai kada ta yi shirka da shi sannan ta bauta masa da abin da aka shar'anta mata a zamaninta saboda ka wannan al'umma da ba yahude da manasare duk gaba ɗaya an shar'anta musu ne su zo su bi kauya su saduda su bi manzo sallallahu ta'ala alaihi wasallama don haka idan sun kibe shi ko me suka riki ko da kuwa akwai sofanan abin da annabawa suka bari ko da sun rike wannan to ba musulunci suka rike ba dan wannan ta zan ba shari'a ba ce da a ce tana aiki har zuwa yanzu to rike wannan shi shine musulunci an gane ko wala budda fi jami'il wajibati wal mustahabbati an takuna khalisatan lillahi rabbil alamin to kuma in aka zo batun wajibi dukkanin ayyukan da suke wajibai da Allah ya ce wajibi kai ko mustahabbi idan kai zaka samu lada doriya to dole ne kuma ka yi su dan Allah ba dan wani ba dole ne a samu ikhlasi a cikin aiwatar da su kamar yadda Allah ya faɗa a cikin ayoyi daban-daban daga ciki Allah yana cewa ba ta farraqa allazina utul kitaba waɗanda aka ba su littafi kansu bai rabu ba illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyina sai bayan da hujja bayyananniya shiriya qarara ta zo musu shi ne sakon da Allah madaukakin sarki ya aiko annabi sallallahu alaihi wasallama da shi shiriya ce qarara bayyananniya sai da ta zo kansu ya rarrabu suka fasa yin imanin da annabin da da suke ɗoki suke zumuɗi Allah ya aiko su su yi imani da shi falamma ja'ahum ma arafu kafaru bihi wa ma umiru illa li abudullaha mukhlisina lahu ad Allah ce ba a umarce su ba da wani abu face sai su bautawa Allah suna masu ikhlasi masu tsantsanta addini gare shi wa yuqimus salata kuma su tsaye da sallah wa yu'tu zakata su bada zakka wa zalika dinul qayyima wannan shine addinin tafarkin da yake madaidaici hanyar da take madaidaiciya wa qala ta'ala haka nan Allah ya ce tanzilul kitabi min Allahil azizil hakim saukar da littafi shine alqur'ani daga Allah wanda yake gagara ba gwani mai hikima inna anzalna ilaykal kitaba lalle mu mun saukar maka da wannan littafin bil haqqi da gaskiya fa'budillaha mukhlishan lahu din don haka ka bauta wa Allah kana mai ikhlasi da tsantsanta bautar nan ga Allah ala ku saurara lillahi dinul khalis tataccen addini tsantsa wanda babu shirka a cikinsa babu gauraye a cikinsa na Allah ne fa kullu ma yaf'aluhu al-muslimu min al-qurab al-wajibati wal-mustahabbati dukkan abin da musulmi zai yi na aikin da zai kusantar da shi ga Allah aikin nan na wajibi ne ko na mustahabbi ne kal imani billahi wa rasulihi kamar imani da Allah kamar imani da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wal ibadatil badaniyati da ibad da ibadar da mutum zai yi da gangar jikinsa wal maliyati ko da zai yi da dukiyarsa wa mahabbatillahi wa rasulihi da san Allah da manzansa wal ihsani ila ibadillahi da kyautatawa bayan Allah bin naf'i ta hanyar ya amfanar da su ya yi musu wani abu mai amfani da jikinsa da ikonsa da da sanayyarsa wal mali ko da dukiyarsa huwa ma'murun bi an yaf'alahu khalisan lillahi rabbil alamin to duk waɗannan abubuwa Allah ya umarci mutum ne ya yi su dan Allah kawai wanda shine ubangijin talikai gaba daya la yaqulu min makhluqin alaihi jaza'an baya yin imani da Allah dan wani ya biya shi ko ya sakanka masa baya yin imani da manzon Allah dan wani ya biya shi ko ya masa sakamako ko ya masa addu'a baya yin kowane irin aiki na ibada da gangan jikinsa sallah ko azumi ko zakka ko aikin hajji dan ya samu sakamako daga wani sawa'un sakamako na dukiya ko sakamako na addu'a ko sakamako na godiya yanzu yana yin shi ne kawai yana neman yarda Allah shi kadai la du'a wala ghaira du'a'i baya buƙatar addu'ar wani ko wani addu'a fa hadha mimma la yasugu an yutlaba alaihi jaza'u imanin ka da Allah da imanin ka da manzon Allah da ibadar da zaka yi ta dukiya ko ta jiki san ka da Allah da manzansa kyautatawa bayan Allah ta hanyar abinda Allah ya hore maka na karfi ko dukiya ko wadata waɗannan duk ka yi su ba tare da kana neman kana neman addu'a ko sakamako ko tukuci a gurbin ba ka yi su dan Allah bai dace ba la ya sugu bai dace ba an ya tsuba alaihi jaza'an ya nemi wani sakamako a kansa la du'a'an wala gairahu in ga yadda ibnu taymiya ya ce la ya sugu da ya ce bai sa bai ce la ya juzu ba ya ce la ya me yasa bai ce la ya juzu ba sai ya ce la ya sugu a in ya ce la ya juzu haramun kenan in ka ba ma wani mutum kuɗi ka ce yin addu'a shi ko ba yana nufin haramtawa ba ka fahimta in ka ba ma wani sadaka ka ce ai min addu'a bai ce haramun bane amma ya ce bai dace ba an gane shi yasa inda ya ce bai halatta ba abinda kowa zai fahimta ya haramta ko don kishiyar jawaz shi ne ya haramta abin to shi sai ya ce maka la ya subu wannan shi yake nuna maka malamai suna da dikka suna tsayawa su yi tunani suna auna kalmomin da suke saki wanda bai fahimce su ba sai ya je ya musu mummunan fahimta ya zo ya ta yada wani abu ya zo ne ya karanta wannan ya ce ibnu taymiya ya ce in ka ba mutum sadaka bai halatta ka nemi addu'a wajensa ba tare da cewa ibnu taymiya yantaqi kalimatihi bi inaya yana tsayawa tsai yayi tunani kafin ya jefa kalma don haka ba a wofi ba kamar wanda suke akwai wanda suke yawo su ce Sheikh Nasiruddin Albani na ga har wani ba wanda yake da awar malinta duk da ya ce shi muqallidi ne ya ce shi muqallidi ne amma dai kuma yana fitowa a matsayin mujtahidin ba ya yana cewa albani ya haramta wa mata su sa sarkar wuya ta zinari ko aurora na zinari haka yake sakin maganar tare da cewa sheikh nasiruddin albani duk da ijtihadin sani tun daga sunan littafin bai saki maganar haka nan ba cewa yi azzahabul muhallak ne muhallak to shi bai fahimci mai muhallak ba awarwaran da yake gaba daya da'irarsa gaba ɗaya zinari ce ko sarƙar da da amma idan ya zama da akwai wani abin da ya rabe tsakanin bakinsu wanda ba zinari ba ba a kiran shi muhallak saboda shi yana haramta azhabul muhallak ne to shi kalmar muhallak din bai fahimce ta ba ko bai damu ya fahimce ta ba kawai da ya fahimci azhab din to sai ya tafi akan cewa albani yana haramta mata su sa zinari wanda shi ko bai faɗi haka ba to irin wannan idan baka tsaya ka nutsu ba lokacin da kake karanta littattafan manyan malamai to sai kai musu mummunan fahimta karshe ka je ka ta yada wata fatawa kuma kana jingina musu tare da cewa ba haka suka faɗa ba shi yasa bai ce la ya juzu ba sai ya ce la ya sugu in ka tashi fassara la ya sugu sai ka ce bai dace ba bai kamata ba kaga bai kamata ba ba yana nuna ba yana nuna haramun ba wato kabar abin da yake mafi kamala ka bar abin da yake mafi mafi cika mafi daidaito ka kama wanda yake mafdul wa amma su'alul makhluqi ghaira hadha fala yajibu bal wala yustahabbu amma ka zo ka tambayi wani mahaluki wani abu ba wannan ba ba ka yi masa kyauta ya baka ya yi maka addu'a ba ko ya baka tukuici a kawai ka zo ka roƙe shi wata dukiya kamar masu bara a kan titi yanzu suna bara suna roƙon mutane ibn taymiya ce wannan ba wajibi bane kai ba ma mustahabbi bane ina bi su'alil makhluqina far rasulu aula bi zalika sallallahu alaihi wasallam to idan ya zana ya zamana sauran halittu mu ya ku bayi an umarce mu da cewa kada mu roƙi wani abu wajen wani mahaluki to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ya fi cancanta da wannan matsayi shi ya fi cancanta fa innahu ajallu qadaran shine mai mafi girman kadara daraja wa agna billahi shi yafi kowa wadatuwa da ubangijinsa an ghairihi gabarin wani ubangiji fa inda su'al al makhluqina fihi thalathu mafasid ibnu taymiya yace roko bara bani a wurin mahalukai yana da akwai barna guda uku barna kala uku a cikin bara barna ta farko mafsadatul iftiqari ila ghairillah wa hiya min nau'i shirk akwai barna ta farko barnar jin bukatuwa zuwa ga wani Allah kaga akwai sofanan shirka a cikin wannan kaga bai ce shirka bace kada a ce bara shirka ce cewa wahiya min nau'i shirki akwai wani nau'i wani sofani tunda akwai bukatuwa zuwa ga wani Allah kai kuma so ake ka bukaci ka yi bukatar ka zuwa ga Allah dan Allah shine as-samadu as-samadu shine abin nufa da bukatu ya ayyuha nasu antumul fuqara'u ila Allah bukatuwar mu a wurin Allah take to sai ya zama da kuma taftaqiru ila ghairillah ya taimaka maka kaga akwai wani sofa ne na shirka kaga wannan mafsada ɗaya kenan wa mafsadatu iza'il mas'uli shi wanda zaka roƙa shi kuma akwai cutarwa akwai takurawa wani tayu ba ya da komai sai wannan din ka je ka sashi a gaba kana kuka ya ɗauka ya baka ka takura masa ka cutar da shi abin da yake da shi kenan amma ganin yadda ka zo ka marereci ka shagwabwabe a gabansa ya kasa jurewa ya ɗauka ya baka to kaga akwai fihi nau'u iza'il makhluk wannan kuma kaga fihi nau'un min zulm akwai wani nau'i na zalunci kuma a cikin wannan ko shi da yace wa hiya min nau'i zulmil khalqi akwai wani nau'i na zalunci ga halitta sannan mafsada ta uku wa fihi zullun li ghairillah a cikin bara akwai kaskanta kai ga wani Allah ka wulakanta kanka amma gaban wani Allah ba gaban Allah ba kaga wannan akwai kuma zalunci ga kanka ka zalunci kanka shi yasa yace wa huwa zulmun lin nafsi a cikin wannan akwai zaluncin kai abin da ake so ka wulaƙanta kanka ka turmusa hancinka gaba ga ubangijinka ka sunkuyar da kanka amma gaba ga ubangijinka sai ya zama da ka wulaƙanta kanka ka wato bayar da kanka amma ga wani Allah ka ka cuci kan naka to duk wanda yake bara ba bisa ka'idar da shari'a ta shimfiɗa ba bara shi ta tattaru waɗannan mafasid guda uku فيه افتقار إلى غير الله وفيه نوع من الشرك akwai kuma fihi iza'un lil mas'uli wa fihi naw'un min adh-dhulm sannan kuma akwai fihi dhullun li ghayri Allah wa fihi wa fihi dhulmun lin nafs to ibn ibn taymiya ce fa huwa mushtamilun ala anwa'i dhulami ko anwa'i anwa'i dhulmi thalatha sawaka roƙo ga wani Allah ya kunshi nau'uka na zalunci guda uku tunda shirka ma shirka ma zalunci ce inda shirka da zulmul azim ta ce babban to kaga duk a cikin kowace barar da mutum zai yi ba bisa ka'idar da shari'a ta shimfiɗa ba to waɗannan abubuwa guda uku sai sun fito zalunci nan guda uku zulmul shirki da kuma zulmul ghairi da kuma zulmul nafs وقد نزه الله رسوله عن ذلك كله Allah ya wanke annabinsa gaba ɗaya bai tattare da waɗannan abubuwa guda uku kaga shi ya fi kowa kenan kaucewa roƙo ko buƙatuwarsa zuwa ga wani Allah wa haythu amara al-ummata bid-du'a ilahu to wani zai ce ah to yaya kuma annabi ya ce mu masa salati kaga ai ya roƙe mu wani abu ko to yana faɗake a farke ki ba zai bar wannan kofar ba haka samu ta cewa sai ya ce a inda kuma kaga ya umarci al'umma ta yi masa addu'a sazaka min babi amrihim bima yantafi'una bihi wannan umarni ne yake ba su na abin da su za su amfana ba shi zai amfana ba kama ya amuruhum bi sa'iril wajibati wal mustahabbat kamar yadda zai ce kayi sallah kayi azumi kayi nafila shi zai mori wannan nafilar taka in kai ko kai zaka mori kayanka kai zaka mora wa in kana huwa yantafi bi du'aihim lahu fa huwa aidan fa huwa aidan yantafi bima ya'muruhum bihi min al-ibadat wal a'mal as-salihah in ka ce yana amfanuwa da addu'ar da suke yi to yana amfanuwa kuma da ayyukan da yake saka amfanin da yake yi ba daga addu'ar bane kanta amfani ne na ya sa ka kai aikin alkhairi من دل على هدى أه؟ كان له مثل أجر فاعله يا فاكك يا الهيري دنك أمفانا ba wai dan tsagwaran amfaninsa ba shi bare ka ce ya roƙe ka wani abu kai za ka mori abu ya ce kamar yadda yake amfanuwa shi abin da bima ya amuruhum bihi min al-ibadati wal a'mal salihah da abin da yake umartar bayi da shi na su yi ibada da ayyuka na kwarai fa innahu thabata anhu fi sahihi ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallama a cikin sahihi hadisi wanda imam muslim ya fitar da shi annahu qala manzo yace man da'a ila hudan wanda duk yayi kira zuwa ga shari'a kana lahu min al-ajri mislu ujuri man ittaba'ahu yana da lada kwatankwacin ladan wanda duk ya bi shi akan wannan shiriyar min gairi an yanqusa min ujurihim an yunqasa min ujurihim shay'un ba tare da an rage an tauye wani abu daga ladan su ba to wanda duk yayi kira zuwa ga wani abin da yake alheri ne shiriya ne a zo a yi to duk wanda ya zo yi wannan aikin yana da lada kwatankwacin wanda ya aikin ba tare da an tauye ladan mai aikin ba ba wai a cikin ladan mai aikin ne za a kwasa a bashi shi mai da'awar ba a'a shi ma shi za a bashi mai zaman kansa amma daidai da wanda ya aikin an gane ko sau haka kenan annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya kira al'umma gaba ɗaya zuwa ga alkhairi ashe duk sanda ka tashi kai sallah yana da lada kwatankwacin abin da Allah ya baka na wannan sallar da kai in kai azumi yana da lada kwatankwacin abin da Allah ya baka na ladan wannan azumi da kai duk sallolin da muke tun daga kafuwar musulunci har tashin alkiyama Allah yana ba wa manzo sallallahu alaihi wasallam kamashin ayyukan da muka yi na aikin lada wa muhammadun sallallahu alaihi wasallam huwa da'i ila ma taf'aluhu ummatuhu min alkhairat annabi sallallahu alaihi wasallama shine wanda ya kirawo al'ummarsa zuwa ga abin da take aikatawa na alkhairi shi ya tsora ta akai fama yaf'alunahu lahu fihi min al-ajri duk abin da suka aikata na alkhairi yana da lada akan wannan mislu ujurihim kwatankwacin ladan da za a ba su min gairi an yun kasa min ujurihim shay'in ba tare da an tauye rage wani abu daga cikin ladan su ba ba za a rage wani abu daga cikin ladan su bane a'a ladan su za su karba cikakke shi ma a bashi nashi cikakke wali hadha lam tajri adatu salafi bi an yuhdu ilayhi thawab al-a'mali saboda haka magabata ya zamba al'adar su bace mutum ya yi sallah in ya gama sallah ya ce ya Allah sallar da dai a kai wa manzon Allah ladanta ba a buƙatar kada wannan riƙe ladanka shi yana da dashin da Allah zai bashi ba salaf ba sa wannan mutum ya yi sallah ko ya azumi ko ya karatun qur'ani ya bayan ya gama ya ce ya Allah ladan nan a kwasa a miƙa wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daman Allah zai bashi dashi kai yanzu kai kake da buƙatuwa zuwa ga wannan ladan magabata ba sa wannan لأن له مثل ثواب أعمالهم domin sun san yana samun kwatankwacin ladan ayyukansu bidun ihda'i ba tare da ma da sun yi masa kyauta ba min ghairi an yanqusa min sawabihim an yunqasa min sawabihim shay ba tare da an tauye wani abu daga cikin ladan su ba za su bar rike ladan su kamilan cikakke shi kuma za a bashi kwatankwacin wannan walaysa kadhalika al-abawan amma fa mahaifa ba haka suke ba wannan abun bai shafi mahaifa a ce dukkan sanda kai sallah za a kwashi ladan sallar ka za a bawa iyayenka kwatankwacin abin da ka samu na sallar ka ba fa innahu laysa kullu ma yaf'aluhu alwaladu yakunu lilwalidi mithlu ajrihi ba duk abin da yayi ba za a bawa mahaifinsa kwatankwacin abin da aka bashi na lada wa inna ma yantafi'u alwalidu bi du'a'il waladi uba yana amfana ne da addu'ar ɗansa. wa nahwihi da kwatankwacin wannan kamar sadaka ɗansa ya yi masa sadaka ɗansa ya yi masa istighfari wanda yana da cikin addu'a ɗansa ya je ya yi hajji a madadinsa ya mutu bai yi hajji ba ɗan ya je ya yi tashi ta farilla sai kuma ya je wata shekara ya yi wa mahaifinsa ba zai ce zai yi ma wani hajji ba sai ya sauke ci tashi za ka je kai ana bin ka bashi baka ce za ka biya ma wani sai ka biya na ka bashin sannan ka biya ma wani to wannan duk zai amfana da wannan idan ɗaya ya masa kama ƙala fil hadisi sahihi kamar yadda manzo sallallahu alaihi wa sallama ya faɗa a cikin hadisi sahihi yace idza mata ibnu adam in qata amaluhu illa min salat idan dan adam ya rasu duk ayyukansa sun katse sun tsaya cif sai abu guda uku kawai sadaqatun jariya ko sadaqatin jariya duk da ka karanta yayi ko ka karanta shi bil istidaf ko karanta shi ala annahu badal ko ka ce sadaqatin jariya sadaka mai gudana ya gina rijiya da za a yi tashar ruwan ya yi bohol ya gina masallaci ya buga littattafai da za a yi ta karantawa ana samun abin nan to duk wannan sadaka ce jariya da matukar abin yana na ana amfana da shi to kuma ladan yana ta binsa wa ilmin yuntafa'u bihi ko ilimin da zai bayar ya karantar ko ya rubuta littattafai a zo a ci gaba da karantawa kamar irin wannan da muke karantawa littattafai ibnu taymiya irin su ladan su baya yankewa wa waladin salihin yad'u lahu ko yaro na kwarai salihi wanda zai rika masa addu'a to waɗannan su ne ainihin abinda ba zai yanke ba ko da dan adam ya mutu ladan zai ci gaba da bin sa فالنبي صلى الله عليه وسلم فيما يطلبه من أمته من الدعاء طلبه طلب عمر وترغيب abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yake neman al'umma sa su yi masa na addu'a shine salati din da aka ce annabi ya ce ku yi min salati wannan nema da yake yi ba nema ne na roƙo ba nema ne na kwadaitarwa ya kwadaitar da kai ga aikin alkhairi walaysa bi talabi su'al ba nema ne na roƙo ba an fahimta nema ne na kwadaitarwa nema ne na umarni فمن ذلك أمره لنا بالصلاة والسلام عليه كما رد أمر شمو بمس صلاة بمس سلمة فهذا قد أمر الله به في القرآن وأن أبدا دا الله دام يا أمر شمو بيشاء القرآن في قوله صلوا عليه وسلموا تسليما النبي ينا قد ايتدموا به وأن أبدا الله يرجع يسامه والأحاديث عنه في الصلاة والسلام معروفة hadisan da suka zo daga annabi sallallahu alaihi wasallama dangane da sallama da salati da sallama sanannun hadisai ne bala mu karanta saboda mu sauri mu kare wannan fakara din wa min zalika amruhu bi talabil wasilati wal fadilati wal maqam al mahmudi abin daga cikin irin wannan akwai umarnin da yayi na a nema masa wasila a nema masa fadila a nema masa wannan martaba da wannan falala da matsayi matsayi wanda yake al-mahmud wanda kowa zai masa godiya a kansa kama tabbata fi sahihi muslim kamar yadda ya tabbata cikin hadisin muslim daga abdullahi ibn amr ibn al-as Allah ya kara musu yarda an annabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala manzo Allah yace idza sami'tum al-mu'adhdhina idan kuka ji mai kiran sallah faqulu misla ma yaqulu ku faɗi kwatankwacin abin da yake faɗa thumma sallu alayya sannan bayan an gama kiran sallah sai ku yi min salati fa innahu man salla alayya marratan wanda duk ya min salati guda daya sau daya sallallahu alaihi ashran Allah zai masa goma thumma sallallahu alaihi wasila sannan ku roƙa mini wannan tsari wannan matsayi wannan daraja din fa innaha darajatun fil janna wannan wasila din wata daraja ce a cikin aljanna wani matsayi ne a cikin aljanna la tambagi illa li abdin min ibadillah babu wanda ya cancance ta sai wani bawa daga cikin bayin Allah wa arju an akuna ana zalika al'abd ina fatan in zama ni ne wannan bawan faman sa'ala Allah li faman sa'ala Allah li alwasilata wanda duk ya roka min wannan matsayi hallat lahu hallat alaihi shafa'ati yawm alqiyama ceto na ya tabbata gare shi ranar gobe kiyama wanda duk ya roka min wannan zan cece shi ranar gobe kiyama wa fi sahih al-bukhari an jabir an karbo daga cikin sahih bukhari an karbo daga jabir daga annabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala yace man qala hina sami'a nida wanda duk ya ji kiran sallah sai yace bayan an gama kiran sallah allahumma rabba hadhihi da'wati tamma ya allah ubangijin wannan addu'a wannan da'awa wannan kira cikakken kira was salatil qa'ima da wannan sallah wacce ake tsayar da ita آتي محمدا الوسيلة والفضيلة كباوة النبي صلى الله عليه وسلم الوسيلة وسيلة ولا الدرجة والفضيلة ده ولا فللا والدرجة الرفيعة ده درجة مدوككيا وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته كتاشيش أمطعين نندا كي مسا الكوري مطعين نندا قوة زي قولي مسا أكنسا إنك لا تخلف المئات كي باكا سابع الكوري وانا الدعاء تازو أتشكين سيو البخاري amma ba da waɗannan lafuzan gabaki ɗaya ba abin da ya zo a cikin sayar bukhari allahumma rabba hadhihi da'wati tamma wa salati alqa'ima ati muhammadan alwasilata wal fadila wa ba'athhu maqaman mahmuda alladhi wa'adta iya nan shi yazo a cikin bukhari ad-darajatu rafi'a din nan wanda babu ita a cikin sayar bukhari ta zo a littafin amalul yawmi wal laila na ibnu sunni wanda malamai suka yi bayani cewa wannan bai inganta ba ba ta daga cikin abinda malamai suka ruwaito a cikin wannan addu'a sannan waccan ƙarin innaka la tukhliful mi'at da yake karshe shi ma bai zo a cikin bukhari ba bai zo a cikin muslim ba ruwaya ce a cikin sunan al-baihaqi wanda kuma ruwaya ce shadda kamar da malamai suka yi bayani don haka abin da ya inganta shine Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati at-tamma was-salati al-qa'imah آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته يا wannan shine inganta innaka la tadkhul fil mi'ad bai inganta ba a yadda ibn taymiya ya kawo shi ya laba shi zuwa sahih bukhari akwai wahabi a ciki eh na ku ba sa ba to haka ya kamata don baya cikin bukhari ni an sa anawa to to to ina jin duk ma masallacin ni da liman ne kawai ko ba wani can eh awa kai ma irin damuni to ba komai an da yi bayani shi kenan shi ma bai taƙiƙin da ya bayyana ya yi bayani bai bar abin haka nan ba ya yi bayani فقد رغب المسلمين في ان يسالوا الله له الوسيله manzo Allah ya kwadaitar da musulmi ne su roka masa wannan wasila din وبين أن من سألها له حلت له شفاعته يوم القيامة كذا كيدا كروكا مسا كي ذاك بور أبوك ياتي إذا كي الجنة ذاك شيطان زي tabbata gare ka saboda haka ya kwadaitar da kai ne zuwa ga wani abin da zaka amfana da shi kama annahu man salla alaihi marratan kamar yadda zai yi salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam sau daya to shi kuma Allah zai masa goma fa innal jazaa min jinsil amali wai sakamako yana zuwa daga jinsin aiki irin aikin da kai irin sakamakon da zaka samu hal jaza'ul ihsan illa al ihsan Allah madaukakin sarki ya yi mana gamdakatar ya bamu dacewa wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in rahim wani yake cewa menene ma'anar wannan hadisin an abi zarr radiyallahu anhu anna nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam qala thalathatun لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم المسبل والمنان والمنفق سلعته والمنفق هو المنفق سلعته بالحلف الكاذب نفر كوري وانا حديث حديث نومي لوني عفوا حديث لي صحيحي حديث لي ده انجنتا manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa mutane uku Allah ba zai musu magana ba ba zai dube su ba ranar gobe kiyama ba zai tsarkake su ba kuma suna da azaba mai radadi almusbilu na farkon su wanda yake barin tufarsa tana jan ƙasa walmannan da wanda yake kyauta don yayi gori walmunfiqu sil'atahu bil halifil kazibi da wanda yake sayar da kadararsa da hajarsa da kayan sayarwarsa ta hanyar rantsuwa ta ƙarya ya ce wallahi kaza ya saya alhalin ba haka ya saya ba wallahi kaza yake sayarwa yanzu ba ya sai da ƙwaya biyu alhalin ƙarya yake yi to waɗannan dukkaninsu annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗi narko mai tsanani a kansu na farko allah ba zai yi magana da su ba na biyu allah ba zai dube su ba na uku Allah ba zai tsarkake su ba na hudu kuma suna da azaba mai raɗaɗi waɗannan abubuwa guda hudu ko da ɗaya kawai aka barka da shi ba ƙaramar asara ba ce mutum yayi bare duk su haɗu akan bawa shi Allah ba zai kula shi ba ba zai magana da shi ba saboda ka babu ma wata dama ta ya nemi afuwa ko ya nemi rangwami da inda za a yi magana da kai kana da watakila sa ran watakila in ka faɗi uzurruka ko ka roƙi yafewa a yafe maka to ba ba za a fita batunka ba za a kula ka ba sai dai azaba mai raɗi da take jiran mutum wannan shine abin da hadisin yake karantarwa almusbili shine wanda yake sakin tufarsa tana jan kasa a kun ga ukubarsa ta fi ukubar wanda ya bar tufarsa ta wuce idan sawu bata ja kasa ba wanda ya wuce idan sawu Allah zai azabta iya wargwadon gurin da ya bari abin nan gurin da ya abin nan tufar tashi ta kai gare shi bayan ta wuce idan sawu Allah zai azabtar da wannan amma ba a ce za a ƙaurace masa ba za a yi magana da shi ba kuma yana da azaba mai raɗaɗi kun ga akwai bambanci wajen hukunci wanda ya fi tsanani wanda zai bar tufarsa ta ja ƙasa sannan kuma ya ce menene hukuncin hadisin da yake cewa la salata ko me matsayin hadisin da yake cewa la salata li fardin khalfa saffi wannan hadisin bai inganta ba hadisin yana da rauni wanda ya sallah a bayan sahu akwai hadisin da yake cewa la salata limin faridin khalfa safi illa fi saf shi ma akwai magana ta malamai a kansa wanda ya yi sallah a cikin sahu a wajen sahu tare da cewa sahu bai cika ba ya saba wa sunnar ma'aiki sallallahu ta'ala alaihi wasallama a wajen bacewar sallarsa akwai kauli biyu na malamai wasu sun ce sallarsa ta ɓace dogaro da waɗannan hadisai ce baya da sallah wasu kuma sun ce sallarsa ta yi saboda babu abin da yake tabbatar da baya da sallah illa iyaka ya samu da waya da waya da nakasa a cikin sallarsa akwai hadisin da ya zo na cewa idan ka zo babu abin da babu wanda za ku tsaya da shi cikin sahu ka jawo na gaba wannan hadisi ba bai inganta ba kai kadai idan babu wani bayan sahu ya cika babu wani tare da kai ka tsaya a bayansa kai kadai sahu ne an gane ko in sahu ya riga ya cika ka tsaya a baya wani bai zo ba to kai kadai a matsayin sahu kake aw a'rid anhum shi da kai ka kyale su su yi hukunci da at-taura a'a annabi ya ce su ɗauko a taura don saboda hukuncinta ya yi daidai da na alkur'ani shi yasa da aka ɗauko ne dinga sa hannu yana dannewa ba wai an ba su cewa su je su ci gaba da aiki da abin da to me amfanin aiko da manzo Allah din me amfanin a ce shi ne annabin dukkan duniya kowa ya imani da shi in har an mai yadda su yi abin da suke kai ai ba za su zama mu'minai ba sai sun dawo sun bi abin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo da shi shi yasa ya ce lauka da Musa hayyan ma wasi'ahu illa tibai ko da annabi Musa yana da rai ba abin da zai fice shi sai ba ce ya zo ya bi ni to bare su kuma wanda suke kan addinin da aka jirkita dole ne su bi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in suna so samu tsira wanda kuma yana tambayar cewa mutum ya nemi addu'ar iyayensa idan yana neman wani abu na alheri a kan su su roƙa masa Allah ya biya masa bukata ya halatta ba ci aka yi bai halatta ba ya halatta ya roƙi iyayensa su yi ma addu'a malaminsa abokinsa duk ya halatta amma ana gaya maka wani mataki ne na kamala mataki ne na kamala ko cikin sahabbai manya manyan sahabbai su suka taka wannan ba abin da ibnu taymiya yake faɗa ba kenan so abu huraira duk ba sun zo sun roƙi annabi ya musu addu'a ba eh ce a roƙa masa addu'a kabilar ta musulunta a roƙa masa addu'a ba mahaifiyarsa ta musulunta saboda ka wannan mataki ne na kamala in kaga zaka iya taka shi bismillah amma ba ba wai an ce haramun bane an gane ko kan ka ɗauka ko an toshe ƙofar ne ka ce ka'idatun jalila ta toshe maka ƙofa jalila to wannan ma shi ma dai irin wannan fahimta ce watakila ta kwashe shi yana cewa menene hukuncin wanda ya tambayi abokinsa ko ɗan uwansa wani abin bukata kamar kuɗi ko waninsu amma su ma fa suna tambayarsa idan ba shi ba a hada ku yi ta tambayar juna ba ya halatta su tambaye ka ka tambaye su to amma zani ba ku taka wannan mataki da shi ibnu taymiya yake magana ba duk ba magana ne ake akan haramci ba inda ibnu taymiya ya magana haramci ga wanda zai mai da bara sana'arsa hanyar tara kuɗi ba wai buƙatuwarsa ce kawai yake neman ya toshe ba a ko da za a ba zai samu cin yau ba zai haƙura ba sai ya yi bara sauraka za ga wasu yi kuɗi da motoci a kan abin nan yanzu musamman irin guragu da masu nakasa da ake kwasa a kai su ƙasar saudiya a je a juyo su shi wanda yake kwasan su din jinga ma yake da su za su biya shi da riyal don haka ba daga nan za a karɓi kuɗin zan ba su da kuɗin da su bayar a yi musu aiki din ejen za su zai ce to za mu kai ka da riyal za ka biya mu idan abin da za a biya a je saudiya din bai wuce riyal dubu uku ba shi zai yanka masa dubu biyar ne za ka yi bara ka tara dubu biyar zan karba don haka kullum ya zo kullum ya fito bara shi wannan ejen din zai zo karɓi balance to haka za a yi ta yi har sai an hada masa dubu biyar to irin wannan ne in abin ya zo da tsautsayi yana dira gurgun sai wata shin lafiya ta kama shi sai ya mutu to sai ka jera ta tsine gurgun maimakon ya masa addu'a ka ga tsinan dan mutum na kawo shi ya ya ja mun asara to akwai wanda suna da gidaje suna da gidaje a nan wallahi akwai wanda a can in ka gan shi lokacin muna muna muna dalibai in ya zo ya nade kafarsa a yi ta bashi kuɗi a yi ta bashi kuɗi wani ɗalibi ya dawo nan sai ga ashe dan unguwarsu ne sai ya kirawo ɗalibin ya zo ya sayi gida ƙato ya kira ɗalibin ya bashi kyautar dubu ashirin ya yi wa ɗalibin kyautar dubu ashirin can kuma shi da a ba ɗalibin shi ake bawa to kaga irin wannan ita ce ake magana ta haramci amma baka da kudin kashewa kana dalibi me yato kuma dan kaje ka roka wanka ya baka babanka ya baka amma ana nuna maka cewa mataki na kamala irin wannan ma fita sha'anin ba sa ma tambayar wannan kuma yana cewa shin ya halatta mutum in yana da bukata ya halatta mutum idan yana da bukata sai ya yi aikin alkhairi a lokacin kamar sallah ko azumi zakka da makamantansu sadaka da makamantansu don ya yi tawassuli da wannan ko kuwa sai da aikin alkhairin da aka yi kafin bijirowar bukatar a'a kana iya yin aikin alkhairi ka yi tawassuli da aikin kana alkhairi wannan ba a hana ba ka yi aikin alkhairi ka roki Allah ya ubangiji saboda ayyukan nan da ne ba wai sai ka yi shi gabanin wannan ba ko a nan take kana iya kai ka yi tawassuli da shi an gane ko akwai asar din aisha da ibnu taymiya ya kawo cewa idan ta aika wa mutane sadaka takan cewa dan sako din a ka saurari abin da za su roƙa mana Allah da shi hatta nad'u lahum mu ma mai musu irin wannan addu'a to shine yake cewa malam bai faɗi wanda ya ruwaito hadisin ba shi ma mai aikin littafin bai faɗa ba ni kuma na fito da cikin gaggawa na so in duba maka dan na san irin wannan yan kwakule kwakulan suna nan to na so kwakulo maka to sai dai sati na gaba insha Allah ka bi mu bashi eh kasab yadi eh yana daga cikin mafi daddada na abinda mutum zai ci ya mora na dukiyarsa abin da ya samu ta hanyar aikin ta hanyar tsoronta da hannunsa zama makeri ne kafinta ne magini ne abin da zai tsoronta da hannunsa wannan shine afdalu ma kala minhul insan to shin wanda zai yi aiki da biransa shi ma zai shiga ko ba zai shiga ba ko sai wanda zai yi gumi yana sharewa wanda a ofis yake ana ka takardu kawai yana sa hannu min kasabi yadihi ne min kasabi yadihi ne bai wa Allah eh eh wa ibnuhu min kasbihi haka haka yake a hadisin dan sama daga cikin kasbinsa ne don shi ya auren dalilin auren da aka samu dan shi ya ciyar da dan har ya girma shi ya bashi tarbiya har dan yake zuwa yana masa addu'a kaga kasbi yadihi tsururta abinda ya tsururta ne da hannunsa eh Allah ya samu dace akwai wani bawan Allah wanda mahaifiyarsa ta rasu da fata yan uwa za a sa cikin addu'a Allah ya ji kanta Allah ya gafarta mata da wani mara lafiya shi ma yana bukatar ku addu'ar ku duk da muna faɗar kamala to ya shi dai bai kai bai kai wannan matakin ba don haka a taimaka mishi da addu'a Allah ya ba shi lafiya Allah ya ba shi lafiya
وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين